إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدة دوات الربيع الثاني hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 29 ga watan goma a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasadinmu na 122 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi alaihi rahmatullahi mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da kitabul juma'a wato babi da ke magana akan hukunce-hukuncen sallar juma'a mun ji hukunce-hukuncen sallar juma'a mun ji falalar sallar juma'a mun ji alherin huduba mun ji fatan alherin da ke cikin huduba mun ji fa'idoji da ke cikin huduba da kuma darajar limamai da sauran abubuwa wanda suka wananci wannan bangare yau za mu tahi salatul idaini sallar idi guda biyu yawanci malamai idan suka zo ba sa cewa salatul idi sallar idi sai dai su ce salatul idaini sallar idi guda biyu saboda salloli ne guda biyu wanda ake yin su a shekara ɗaya tsakanin ɗayar da ɗayar baya wuce wata biyu da 'yan kwanaki kuma dukkaninsu kusan hukunce-hukuncensu guda ɗaya ne ba su da bambanci da junansu wajen hukunci da yadda ake gudanar da su ɗaya ana yin yanka a lokacinta ɗaya kuma ba a yin yanka a lokacinta ita ce sallah idi ta ƙaramar sallah da kuma sallar idi ta babbar sallah in allah ya yarda za mu ji abin da Allah da manzansa da malamai suka tattauna akan waɗannan salloli kuma insha Allahu ta'ala za mu kokari wajen bayyana abubuwa na kusakurai da mutane suka jima suna aikatawa a waɗannan salloli waɗanda ana samun matsaloli tun daga kan su kansu limamai har zuwa kan mamu waɗanda suke bin limaman sallah Allah ya dacar da mu Allah kuma ya ƙara mana ilimi mai albarka malam ya ce salatul idaini sallolin idi guda biyu hukumu huma ko hukumu ha hukuncin sallar malam yace wa salatul idaini wajibatun alal rijali wan nisa'i sallar idi wajibi ce akan maza da mata wannan maganar akwai ƙarin bayani akan ta zai zo gaba limuwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallama alaiha saboda dogewar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yana aikata su wato ba a taɓa samun wata shekara da annabi ya tsallake bai yi sallar idi ba annabi ya ba su muhimmanci ya doge a kansu a tsawon rayuwar shi wannan dalilin ya sa wasu malamai suke ganin sallar idi karama ko babba wajibi ne an gane wa amrihi bil kuruji laha da kuma umarnin a ainihin wato fita zuwa ga wannan sallah inda kuma duk aka samu al'amuru to ya wujuba wato yana hukunta wajabci sai fa idan an samu wata ƙarina da take nuna wannan sallar ko wannan umarnin ba wajibi ba ne ba amma daga an ce allah ya yi umarnin a yi kaza ko annabi ya yi umarnin a yi kaza to kai tsaye wannan abin yana ɗaukar hukuncin wajabci sai idan wata dalili ta nuna cewa wannan abin ba wajibi ba ne an ummu abiyyata qalat umirna an nukhrij al-awatiqa wa dhawati al-khuduri daga ummu atiyya Allah madaukakin sarki ya hada mu da ita a jannatul firdaus ummu atiyya take cewa umirna an nukhrij al-awatiqa an umarce mu mu ainihin wato fitar da al'awatik al'awatik wato ‘yantattun mata jam'u itiqin wato matan da suke yantattu ne ba bayi ba na fata an fahimta wa zawatil khudur a da kuma zawatil khudur wato yan matan da aka killace su a gidajensu wanda ba sa fita saboda larabawa suna da ɗabi'a in banda yanzu da ɗabi'unsu na musulunci ya, ya, ya, tar, ya tarwatse ya lalace da wahala balarabe yana da ya budurwa ka iya ganin fuskarta amma yanzu al'amura sun lalace to kun ji su in aka ce abin zawatil hudur alhudura ko alhuduratu wato abin da aka killace shi aka ɓoye shi wanda ba kowa yake ganinsa ba wato a wancan zamani na manzan Allah zai iya yiwa akwai budurwa a gidan nan amma wallahi makocinsa ma bai san da budurwar ba sai an bahi labari saboda tsabar yadda ake killace su to idan lokacin sallar idi ya yi har annabi umarni yake barwa cewa waɗannan yan matan su ma su fita zuwa ina kaga wannan ya nuna tsantsar tsarin da ake basu hatta zuwa ibada ma sai an ba da umarnin su fita ban gane ko kun fahimta ba saboda tsabar tsari da kulawa da su da ake yi kada a bari su fita ba tare da wani dalili mai ƙarfi al'amrun ƙawiyyun shari'iyyun wato al'amari mai ƙarfi na shari'a shi zai sa su fita amma in ba wannan ba suna nan a gida suna nan a cikin kaimominsu suna da ɗakunansu musamman komai sai dai a sa ƙananan yara su kai mata in ka ganta ta fito to sai dai ko ban ɗaki za ta je ko kuma wani abu wanda ya zama dole sai ta fito daga ɗaki wallahi malam haka zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan mata suke kuma haka musulunci yake ina fata an fahimci magana to sai manzon Allah ya ce irin waɗannan yan mata waɗanda aka killace su saboda kar mazaje su dinga ganin su random gani wanda bai da kan gado to su ma su fito ina fata an fahimta haka al'awatir yantattun mata waɗanda ba bayi ba na fata an gane dukkansu ainihin wato abin nan yasa a nan yace al-khudur jam'u khidr abinda ake nufi da al-khudur jam'i ne na khidr wa huwa sitru shine abinda aka sitirce shi ko sitircewa wa huwa al-mawdi'u alladhi tusani fihi al-mar'atu wani guri ne wanda ake killace mace a taskace ta a ciki ba tare da wani yana ganinta ba ina fata an gane shine al-khudur jam'i ne na al-khidr wato gurin da ake killace mace wanda ba kowa ne zai ainihin wato ganta ba an gane ko to to wannan shine to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin sallar idi yayi a umarce su su ma su fito su je sallaci sallar idi wa ana hafsata binta sirina qalat kunna namna'u jawariyana أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بعث إذا لم يكن لها يا دي مسيا نيكودي نعم وعن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله ألا إحدانا بعث إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها lituzbisaha sahibatuha min jilbabiha falyashhadna alkhaira wa da'awatal mu'minina an gane daga hafsatu binti sirin qalat hafsatu yar sirin tace kunna namna'u jawariyana mun kasance muna hana yan matanmu budurwaye an ya kharujna yawmal idi su fita a ranar sallar idi tsabar tsari ran idi ma hana su fita ake kai wato mun lalace wallahi tsabar tsari a musulunci ran idi ma ta ce wallahi ba ma barin yan mata suna fita amma yanzu yarka sai ta fita ta shiga baka san ta fita ba baka san ta shiga ba ko ba haka bane kuma baka san me ya fitar da ita ba baka san me ya shigo da ita ba ba ruwan su sahabbai suka ce idi sallar idi ma ta ce na rantse da Allah hana su muke ba sa fita mun kasance muna hana su in suka zo suka taya su ne mace a ku shiga daki maza an gane maganar da kyau ko an ya kharujuna yawmal idi akan su fita ranar idi faja'at imra'atun sai ga wata mata fa nazalat qasra bani khalafin sai ta zauna a ainihin wato anguwar bani khalaf ko kuma a ginin bani khalaf ko kuma a benan bani khalaf alƙasuru ana nufin guri da aka yi masa gini aka ainihin wato gyara shi ta ce suka zauna ta zauna a wannan anguwa a wannan guri da aka yi masa wannan abin nan wannan anguwa ta bani khalaf fa a taituha hafsatu yar sirina ta ce sai na kai mata ziyara fahaddathat sai ta ba mu labarin anna zauja ukhtiha mijin kanwata gaza ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙuƙuwa tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fintai asharata gazwa har yaƙuƙuwa guda goma sha biyu ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya san annabi ko domin ya je yaƙi ɗai-ɗai-ɗai guda goma sha biyu kuma yakin nan ba wai a yi wannan yau gobe a yi wannan ba wani yakin tsakaninsa da wancan ma ya kai shekaru na fata an gane wani kuma watanni sai ta ce fakanat uktaha a fakanat uktuha ma'ahu fi sitti ghazwatin to wannan mijin kanwan nata ta kasance tana bin mijin har sanda ta bihi yaƙi guda shida a cikin ƙwaya goma sha biyun nan na fata an fahimci magana faƙalat sai take ba su labari fakunna na komo alal marba aikin da mu mata muke in mun fita yaƙi shine mu tsaya mu yi wa wanda ba su da lafiya magani mu kula da su yasa kar ku ajiye mata a gida ku hana su duk wani activities amma ya zamanto akwai tsari ina fata an fahimci magana inda dama batta ta je ta karatun da take bukatar zuwa ta je ta yi karka hana ta inda hali batta ta je ta yi inda dama batta ta je ta yi training din kaza inda dama batta ta je ta koyi sana'a kaza inda dama batta ta je ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza saboda akwai lokacin da bukatar ta za ta taso mun sani cewa a ƙasan nan ya kai matakin da ana kokawa dangane da wasu asibitoci a ƙasan nan a ƙasan nan wanda waɗannan asibitocin akwai mata da suke aiki wanda ba matan mu musulmi ba ana zarge-zarge masu ƙarfi na cewa suna cutar da matanmu a wasu lokuta ma suna halaka su an sami irin wannan ko ba samu ba ka kaddara idan muna da wakilci mai ƙarfi na matanmu za a dinga samun wannan abu za a samu ba ko za a samu zai zama da sauƙi to amma da ya zamto babu nama a ciki babu nama a ciki to sai ya zamto duk lokacin da wata nau'in cutarwa ta taso to za ka ga namu suna shan wahala to kaji wannan zamanin annabi wannan mata take ba su labari cewa a cikin yaƙuƙuwa guda goma sha biyu da mijinta ya bi manzan Allah ita ta samu daman bin sa yaƙi har guda nawa guda shida ta ce kuma aikin da suke yi idan suka tafi aikin da suke yi shine ƙoƙarin yi wa wanda ba su da lafiya magani da kula da su idan aka samu wani bai da lafiya ko zazzabi ya buge shi ko wata mashashara ko mura ko sanyi ya kama shi sai a ce a mai da hirin fattar ko gindin bishiyar can eh wane da wane da wance eh to ku je maza a kula mana da shi aikinsu kenan ina fata an bayyanci magana so kaga wannan ya nuna halaccin barin mata su je su karanto wasu abubuwa su iya wasu sana'o'i misali na harkar jinya na ungozoma na fata an fahimta na wasu bukatu waɗanda suke musulmi suna da bukatar su a gurin yanzu a ce jama'a matar malaminku sai ta je hannun wanda ba musulma ba ko da mace ne yar uwarta ta mata magani dan Allah babu abin kunya a cikin wannan ba abin jin nauyi a cikin wannan jama'a akwai akwai sikanin za ka je za ka ɗauki iyalinka amma idan ka je idan ba Allah ya sa wanda yake wannan ofis ɗin ko wanda ya buɗe wannan gurin mai addini ne sosai ba komai mutuncinka haka zai zaunar da kai a falo ya shiga da matarka can ciki kuma ta ɗage rigarta ta kwaye cikinta ya ɗauko wannan abin murzawa akan cikinta yana murzawa jama'a haka ne ko ba haka ba babu yadda kuma za ka yi wallahi ka kaddara idan akwai naka musulmi ko naka musulma kana ganin za a maka wannan wulakanci ba za a yi ma ba ya sa masu mutunci daga sun gani su ce akar maka Allah kai ne eh to bismillah shigo daga ciki sai su baka dama ka shigo har cikin inda ake scanning din kana kallon duk abin da ake kai har ma a nuna ma sikirin din a ce ai akara makalla ga yaron nan watan sa kaza ko satin sa kaza wanda suke kokari wajen mutunta masu mutunci masu addini masu masu kima amma ka gaya mun in so samu ne duk musulmi ba haka yake bukata ba jama'a haka yake bukata to ta ina za mu samu wannan sai in muna da wakilci mai karfi a cikin al'umma jama'a haka ne ko ba haka ba in ba mu da wakilci mai karfi haka za mu ga ana ta yi ibon kwaitara tsinana da matanmu kuma babu yadda muka iya yanzu akwai guraren sikanin din da ni aka zo har gida aka saman aka gaya min irin barnar da masu wannan sikanin din suke a cikin wannan gurin sikanin din to me ya jawo mana wannan shine ba mu da wakilci saboda haka yana da matukar muhimmanci duk abin da ya zamanto akwai mutuntawa da kimantawa na addini to kar a dinga wasa da shi yasa waɗanda suka ba da halaccin mata su je su karanto waɗannan abubuwan ire-iren waɗannan hadisan suka duba to wannan mata ta ba da labarin cewa mun kan mun bin manzan Allah yaƙi mu a matsayin mu na mata kuma aikin mu shine mukan kula da waɗanda ba su lafiya tunda mace ba ta yaƙi jama'a ko ba haka bane Allah ya lissafo waɗanda babu laifi a kansu idan ba su ji yaƙi ba daga cikinsu akwai mata akwai tsofaffi akwai yara ƙanana akwai marasa lafiya ina fata an gane magana waɗannan bai zama wajibi a kansu sai sun yi yaƙi ba amma banda wannan akwai ayyukan da musulunci yake buƙatar su su aikata idan sun je filin daga daga ciki shine irin wannan an gane maganar da kyau ko to shine take cewa naqumu alal marda muna tsayuwa akan marasa lafiya wa nudawil kalma sannan muna yi wa waɗanda suke da ciwo wato bandeji ina fata an fahimta wanda aka ji musu ciwo wanda aka kawo sara ya kauce ya sharfe shi ko kuma takobi ya kuskure shi ko kuma mashi ya soke shi jini na zuba sai a yi tangire-gire da hi a kawo mana sai mu ɗauki bandeji da magani mu nannaɗa masa mu ɗaure masa ciwonsa ta ce haka muke yi shi ne ya sauke nan ba da ya zo kawo wani dawul kalma ɗin nan ai aljurha waɗanda suke da ciwo wanda suka ji ciwo muna musu magani to don Allah idan a zamanin annabi Muhammadu jama'a an samu mata suna bi suna tafiya filin daga ko idan wanda ya ji ciwo ya ji ciwo su masa magani wanda bai da lafiya su masa magani wanda ya ji ciwo su ɗaure mar ciwo su samar bande samar aidin su samar kaza to dan Allah wannan buƙatar yanzu an fi buƙatar ta a halin yanzu ko ba fi buƙata ba an fi buƙatar ta a halin yanzu to amma haka za ka je kai namiji wata gardiya ne za ta zo ta kula da kai duk tsantseninka da kula da addininka billahi lazi la ilaha illa ko ita za ta ma magani ita za ta ɗaura maka drip na fata an fahimci magana a babin larura tun da larura ce ba da aka iya amma kuma in so samu ne musulunci ya bada hanyar da za a samu wanda za su yi wannan yasa akwai asibitoci da na sani waɗanda suna kiyaye waɗannan abubuwan suna ƙoƙari yanzu asibitin dr abdulaziz bauchi allah ya saka mishi da alkhairi dr idris abdulaziz an ware ɓangaren mata daban ɓangaren maza daban ko yanzu kake so ka kai majinyaciyarka to mata ne gaba ɗaya za su kula da ita gaba ɗaya har ta a sallame ta ba wani namiji da zai shiga gurin wannan shi ya dace da addini da ma kuna ga hatta gashin mace fa musulma haramun ne mace musulma ta je ta kwaya gashinta a gurin mace kafira haramun ne annabi ya hana mace ne yar uwarta amma annabi ya hana ta ga mai dinta gashinta ballantana namiji to duk waɗannan abubuwan akwai buƙatar mu dinga kula su muna bin mu dinga duba su muna mai da hankali a kansu saboda addini yana da ta cewa a kansu Allah ya shirye da mu don haka ta ce wani dawil kalma muna yi wa masu ciwo magani muna ɗaura musu abin nan bandeji mu shafa musu aidin da waye faƙarat ya rasulallahi to wannan matar ita wancan mutumin wancan sahabin sai ta tambayi annabi ta ce ala ihdana ba'asun idza lam yakul laha jilbabun alla takhruja shin ɗayar mu idan ba ta da hijabi da za ta fita sallar idi shin babu laifi a kanta don ba ta fita ba na fata an fahimta babu laifi a kanta don ba ta fita ba saboda ba ta da hijabin da zai lullube jikinta faƙalat sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce litul bisa ha sahibatu ha min jilbabiha yar uwarta idan tana da ƙwaya biyu to ta ba ta aran ɗaya ta yafa ta fita sallar idi ita ma ma'ana ba alamun ce mata ta zauna a ina ba a gida ba to da wannan kalmar ne wasu malamai suke ganin in ku har haka ne to lalle fita sallar idi menene wajibi ne ma'ana hatta larura ta hana a ce wannan larurar ka sake ka ƙi fita saboda ita annabi ya ce ta ɗauki in akwai mai ainihin wato hijabi kwaya biyu to ta ɗauki ɗaya ta bawa ɗayar ita ta sa ɗaya duk su fita sallar idi na fata an gane fal yashhadna alkhaira annabi yace su je su halarci alheri ita ce sallar idi wa da'awatul mu'minina da kuma addu'ar mu'minai ma'ana koda tana jinin al'ada ai kaga ba za ta yi sallah ba ko koda tana jinin biki ai kaga ba za ta yi sallah ba ko to amma ta je filin bayan an idar da sallah na farko ta ji wa'azin da liman zai yi bayan an idar da sallah hudubar da za a yi ta ji addu'o'i da liman zai yi na fata an fahimci magana ta ji to da wannan ne kuma malamai suka ce ashe kenan yana daga cikin sunnar idi shine idan an je liman bayan ya idar da sallah ya yi wa'azi ya yi huduba to ya yi addu'o'i domin taro ne na shekara-shekara kowa ya zo amma ban da kowar wake ina fata an fahimci magana yawwa ma'ana wanda dai ya san muhimmancin abin da kimar abin ya fito domin kamar yadda na faɗa wasu da gangan he su kwanta a gida wallahi suke zuwa sallar idi ka tambaye su yayi sallar idi ba wajibi bane to yanzu dai ga wannan hadisi yana nuna kamar wajabcin zuwa sallar idi ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu waqatuha yaushe ne lokacin sallar idi an yazida bin khumairin الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا sa'atana hadhihi wa dhalika hina tasbihi an gane daga yazid bin humairin ar-rahabi yazid dan humair ar-rahabi kala yace kharaja abdullahi bin busrin abdullahi dan busur sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fito ma'an nasi tare da mutane fi yawmi idi fitrin a ranar sallah karama au adha ko kuma ranar sallah babba ranar sallar lahiya fa an kara ifta al-imami da yazo ya zauna ya zauna ya ga har yanzu liman bai fito ba sai inkarin sai sai sai bin liman da kuma jinkirin liman ya akai har yanzu liman bai fito akai sallar idi ba na fata an fahimci magana da kyau faƙala har ma yake faɗa a gurin kafin liman ya zo yana cewa inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi yace wallahi zamanin muna tare da annabi daidai wannan lokacin mu mun idan da sallar idi kowa ya koma gida an gane magana da kyau ko mun kammala duk kowa ya koma gida wa zalika hina tasbih a lokacin rana take daguwa shine ma'ana abin nan wa zalika hina tasbih wato lokacin rana take dagowa daidai ta ɗako sama mu lokacin duk mun koma gida har an idar da sallah kowa ya tafi ya sa sallar idi yin ta karfe shida da rabi zuwa bakwai sunnar manzan Allah ne jama'a bid'a ne a bar sallar idi sai rana ta yi zafi takwas takwas da rabi tara bid'a ne bai tabbata a sunnar manzan Allah abin da ya tabbata a sunna daga rana ta leko an ga haskenta kadda ya yi ta kafin rana ta fito amma daga rana ta fito to a tashi a yi sallah a yi huduba ya zama da sallar da hudubar da watsewar jama'a in ya yi jinkiri bakwai da rabi in ya yi jinkiri bakwai da rabi wannan shi ne sunna an gane magana da kyau ko ya sa shi da ya zo ya zauna ya jira ya jira ya ga liman bai fito ba ya jira ya jira ya ga liman bai fito ba sai ce kaga irin ta ko yace mu a zamanin annabi iwar haka mun idan da sallah kowa ya koma gida iwar haka mun idan da sallah kowa ya koma gida lokacin rana take fara dagowa ta fara yin sama mu mun koma gida a lokaci an gane al-khuruj ila al-musalla yaushe ne abin nan fita zuwa musalla idan za a yi sallar idi kuma sunna shine a yi ta a musalla abinda ake nufi da musallahi ne fili bayan gari a ware fili a bayan gari a dinga sallar idi a can akwai muhammad nasiruddin albani ya rubuta littafi ya sa masa salatul idaini fil musalla kharij al balad hiya sunna sunan littafin kenan salatul idaini salloli guda biyu na idi karama da babba fil musalla a yi su a fili a can wajen gari kharij balad wajen gari hiya sunna wannan hiya tabbata a sunnar manzon Allah na fata bai ci magana yasa idan kuka lura a wancan hadisin da muka wuce cewa annabi ya yi umarnin a fitar da 'yan matan da suke killace a cikin ɗakunansu na fata an fahimta me wannan yake nuna mana cewa a fitar da su wajen ina wajen gari an gane maganar da kyau ko su don haka maganar gaskiya ita ne a yi sallar idi a wajen gari shi ya fi tabbata a sunna tare da cewa wasu malamai suna ganin idan gari ya yi nisa da yawa kuma ya zama zai bayi zuwa ga cunkoson jama'a to babu laifi a yi sallah ɗin a irin wannan masallatai ko na juma'a ko wani a makamancin haka wannan in har akwai larura kenan amma magana da tafi inganci kuma nima na fi gamsuwa da ita shine idan mutum zai sallar idi ya zaɓi masallacin da yake wajen gari ya je ya sallar idin sa ta wannan shine gaskiyar magana ji tsoron Allah sunnan nan mu daina faɗin ta a baki jama'a ya zama lokacin aiki mu saba mata wallahi ba daidai bane mu ji tsoron Allah sallar idi a yi ta a wajen gari shine sunna an gane magana da ke ko shine sunna yinta a cikin gari ko da masallacin da yana wajen gari har gari ya tarar da shi ya koma cikin gari to a sake matsa shi gaba yasa ni in za a butatawa kun ga irin sallar abin nan idin sarki ko sarki sarki a mana aikin gafara na fata an fahimci magana irin sar- i- abin nan idin idin sarki irin idin wannan mai sunansa na bolari irin na ina depot ko irin na ina mai eh, to har gara depot ma hidin ɗin abin nan amma hidin ma yana cikin gari ai yanzu tunda ko ta ina ɗinsa gidaje ne to wallahi duk waɗannan gwamnati gaba ɗaya ta karɓe su ta yi wasu abubuwa na amfanin al'umma da gari a ware musu wasu filaye a can wajen gari ya fi wallahi tallahi shine sunnar manzan Allah duk gwamnati ta kwace su a samu wani jeji tan a ware a ce to kai sarki ga naka kai kuma bolari ga naku kuma waye duk a abin nan ta Allah yau na ɓaro magana yau na ɓaro rigima eh hadisi ne ya zo ko shi kenan kawai ba damuwa hadisi ne ya magana wallahi shi ne suna jama'a amma yanzu sai ka ji an ce ta wato wannan yaron abin da yake so a yi mana kenan Allah ya sauwaƙe don haka alkhuruji ilal musalla fita zuwa ina zuwa musalla bayan gari malam ya ce wa minal ahadithi sabiqati idan ka kalli hadisan da muka gabatar ina fata an fahimta ta'alamu za ka fahimci cewa anna mahalla salatil idi cewa gurin da ya kamata a yi sallar idi huwal khala'u shine filin wajen gari shine alkhala gurin da yake can wajen gari ina fata an fahimta walaisal masjida ba cikin masallaci ba faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallama yakhruju laha annabi ya kasance yana fita ne wajen gari ya je ya gabatar da sallar menene sallar idi wa amila bi dhalika man ba'dahu kuma duk sahabban da suka biyo bayan manzan Allah su ma haka suka yi malam malam Abdul Aziz Albadawi sai ya tsaya kawai anan ma'ana hadisan da muka karanta su ne hujjar cewa sallar idi ina ya kamata a yi ta wajen gari yace don haka shi abin da ya fahimta sai ya wuce bai ma ƙara kawo wani hadisi ba an gane maganar da ke ko amma ko bai kawo ba akwai hadisan da suka tabbatar da haka amma karanta wancan littafi da na faɗa ma salatul idaini fil musalla kharij al balad hiya sunna sallar idi guda biyu a yi su a wajen gari ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal yu'adhdhinu laha wa yuqam shin ana kira wa sallar idi kiran sallah shin ana yi wa sallar idi iqama tambaya malam yayi an ibn abbas wa jabir ibn abdullah qala lam yakun yu'adhdhinu yawm al-fitr wala yawm al-adha hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas da jabir dan abdullahi Allah ya hada mu da su a aljanna suka ce lam yakun yu'adhdhanu yawm al-fitr ba a kiran sallah a ranar sallar karama ko a ranar sallah karama wala yawmal adha haka ba a kiran sallah a ranar sallar lahiya ji abdullahi dan abbas da jabir dan abdullahi an gane wa an jabirin allah adhana li salati yawmin yawmil fitri hina yakhruju al imam wala ba'da ma yakhruju wala iqamata wala nidaa wala shay'a la nidaa yawma idhin wala iqama har ilo kuma daga jabir aka samu wannan kuma Allah azana lissalati yawmal fitri ba a kiran sallah a ranar sallah karama ba a kiran sallah kuma ba a so a yi nafila in ka je kai ma ka nemi guri kawai ka zauna abinka sunna na fita sallah idi in ka je ka nemi guri ka zauna kawai kana da karatun qur'ani yi ba hana ka ba tasbihi za ka yi yi hailala za ka yi yi amma ba a so a ce sai ka yi nafila ba a bukata bai tabbata ba an gane maganar da kyau ko za mu zo mu ji can gaba a karatu insha Allah to shine yake cewa ba a kiran sallah a ranar sallah karama hina ya kharujul imamu a lokacin da liman ya fito a tashi a kira sallah ba a yi wala ba'ada ma ya kharuju haka bayan sa- liman ya fito a tashi a kira sallah ba a yi wala iqamata haka idan aka zo tsaye da sallah babu iqama kawai liman ne zai juya ya ce jama'a a daidaita idan aka daidaita kawai sai ce Allahu akbar ina fata an fahimta yadda dai kasan nafila dai ba a mata irin sallah ba a mata menene iqama kawai Allahu akbar ake cewa to haka ita ma wala nida'a ba a fa kiran sallah inji Jabir wala shay a kai babu komai fa ba kiran sallah ba iqama ya ƙara nanatawa la nida'a yawma idhin wala iqamata Jabir dan Abdullahi ya sake cewa babu kiran sallah a ranar Idi babu iqama jama'a ya ƙara maimaitawa ya ƙara nanatawa ina fata an fahimta wannan hadisin muslim ya rawaito shi ka je ka ƙara duba bayanai da suke tattare da shi yaya siffar sallar idi take sifatu sala siffar yadda sallar idin take malam yace salatul idaini sallar idi karama da babba raka'atani raka'o'i guda nawa ne guda biyu raka'o'i guda biyu ne yukabbaru fihima fintai asharata takbiratan a cikin raka'o'in guda biyu gaba daya ana yin kabbarori guda goma sha biyu idan ka haɗa duka rakawo'i guda biyu saba'an fil'ula guda bakwai ana yin su a raka'ar farko ba da takbiratul ihrami amma bayan kayi kabbara menene ma'ana in ka haɗa hadda kabbara harama nawa ya zama nawa kenan takwas da haka kabbaran harama wacce za a daga hannu a ce Allahu akbar to banda ita to daga nan ne sai kai kwaya bakwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sai liman yayi bakwai kuna amsawa ina fata an fahimta kuma ba a jerawa tare da liman kuna yi tare kuna saukewa kuna yi tare a'a sai liman yayi ya sauke sannan kuma ku me ku yi da haka kabbara bakwai a farko banda kabbara menene harama eh sai ya yi sannan ku yi saboda ku kuna bayan liman ne ba ba ba radin kanku kuke abin nan ba ba gashin kanku kuke ci ba ina fata an fahimta to dan haka sai ya yi sannan sai a amsa shi ne yake cewa a za a yi kabbara guda bakwai a raka'ar farko ba'a da takbiratul ihrami bayan an yi kabbara harama wa qablal qira'ati kuma za a yi kabbarorin guda bakwai ne kafin a yi karatun sura da fatiha da haka daga liman ya zo abinda ake kawai kowa sai ya miƙe sai liman ya wuce gaba sai ya juya ya ce a daidaita a gyara sahu idan aka daidaita aka gyara sahu sai ya juya ya kalli alƙibla kawai sai ya ce allahu akbar ya ɗaga hannu a lokacin sannan sai runguma kirjinsa kai ma sai kai kabbara ka ɗaga hannu ka runguma kirji sannan sai liman ya ta kabbara har sai yayi kwaya bakwai bayan wannan ta farkon kai ma kai wannan kwaya bakwai din bayan wannan ta menene ta farkon an gane to idan ya gama ne to sannan sai kuma ya karanta fatiha sannan sai ya karanta menene sura to wannan shine yadda ake yi wa khamsan fi thaniya sannan zai yi kabbara biyar a ta me a raka'a ta biyu ƙablal ƙira'ati ita ma kafin ya karanta menene sura da fatiha fatiha da sura to ku lura ɗazumin ce a kabbaran harama banda ita to a nan kuma ba wata kabbaran harama don haka liman na ɗagowa in ya ce allahu akbar an yi nawa an yi ɗaya da haka idan ya kwaya biyar ya gama ban gane ko kun fahimta ba an gane magana da kyau ko amma ku lura kuma a tare da hakan banda kabbarar menene tasowa zuwa raka'a ta biyu ban gane ko kun fahimta ba kabbarar tasowa cewa Allahu akbar a yunkura a miƙe tsaye banda ita bayan ita ne za a kawo kwaya nawa kwaya biyar kamar yadda kabbaran harama ɗin can banda ita bayan ita ne za a kawo menene guda bakwai na fata an gane to wannan shine yadda ake waɗannan kabbar bari wannan ka rike ta saboda ta iya yiwa wata limancin ya faɗo ma ko ba haka bane aka ramaka Allah a to irin malam Yusuf da suke tafiya sun tafi Kalaba sun tafi ina ranar Idi ta faɗo ma aka ce aka ramaka Allah mun ganka ustazu zo ka ja mu sallar Idi eh kaga ai dole akwai matsala ai dole ka tsaya ka koyi ta sosai ta yadda duk ranar da ta faɗo to dama ka karanta kawai shikenan ka ce duk kowa ya daidaita sahu kawai ba ku da matsala an gane maganar da kyau ko ka ci mur kawai ka sha ka ka ka ka ka- ka yi mursisi billahi lazi kawai ka juya ka ce Allahu akbar kawai sai a ci gaba Allah ya shirye da mu dan haka wannan shine an kafiri bin abdullahi bin amru bin aufin an abihi an jaddihi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama kabbara fil idaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah daga kafir dan abdullahi dan amru dan aufin na fata an fahimta kafiru dan abdullahi dan amru bin aufin na fata an fahimta an abihi daga babansa an jaddihi shi kuma baban daga babansa hima daga kakan shi kafir din kenan na fata an gane anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini sab'an cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara guda bakwai a sallar idi fil ula a raka'ar menene farko wa khamsan fil akhirah kuma yayi raka'a kabbara guda biyar a raka'a ta nawa ta biyu وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أنا عائشة يا يكبر أسلر لهيا دكما سلر سلا قرما سبعا وخمسا كبر بكوي أركا أرفركو كبر بير أركا أتنوى تبيو تيتتي سوى تكبيرة تكبيرتي الركوع amma banda kabbarorin ruku'u to ba iya ruku'u ba banda kabbarar sujjada ma kun gane magana ruku'u da sujjada da kuma ɗagowa daga ruku'u da ɗagowa daga sujjada duk banda su wannan ana yin su ne guda bakwai din nan ana tsaye bayan an ɗago an yi kabbarar ɗagowa sannan a yi guda nawa guda biyar idan raka'a ta biyu ne wannan kuma raka kabbara bakwai bayan an yi takabiratul ihram kabbarorin ruku'u da kabbarorin sujjada duk ba sa cikin lissafin waɗannan guda bakwai da waɗannan guda biyar ina fata an fahimci magana eh wannan karatun da gwari gwari ne billahi lillahi gwari gwari yawwa Allah ya sa mu dace alqira'atu fiha to mun ji yadda ake kabbara guda nawa ake a raka'ar farko guda nawa ake a raka'a ta biyu mun ji yadda ake fita sallar idin mun ji a ina ya kamata a yi sallar idin to sannan mun ji kuma ina ne ko menene ya cancanta a yi an gane maganar da kyau ko da siffar sallar to yanzu abin da za mu ci kuma yaya ake karatu a sallar idi wannan surori ne annabi ya luzunci karanta su a sallar idi akwai surorin da annabi ya makalkalewa su yake yawan karanta su a sallar idi amma wannan bai hana ka idan ka ji kana son karanta wata sura ka karanta ba domin nassin qur'ani ya ce faqra'u ma tayassara min alqur'ani ko karanta abin da duk ya sawwaka muku a qur'ani amma ana so idan aka ga annabi ya makale wa wata sura yana yawan karanta ta kai ma makale mata sai ya zama sirrin da yasa annabi ya makale wa wannan sura kai ma ka samu wannan sirrin ina fata an gane ana buƙatar haka kwarai da gaske Allah ya shirye da mu alqira'atu fiha yadda ake karatun sallah a sallar idi عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية daga nu'umanu dan bashir Allah ya hada mu da nu'umanu a jannatul firdaus yace lalle annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini ya kasance yana qira'a a sallar idi guda biyu wa fil jumu'a kuma ya kasance yana qira'a a sallar juma'a bisabbih isma rabbikal a'la annabi yana yawan karanta sabbih isma rabbikal a'la saboda a cikin ta akwai tasbihi ga Allah alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a faj'alahu gutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah sura ce wadda akwai maganganu masu girma a cikinta amma sai ka je ka samu malaman tafsiri sun maka bayanin ma'anonin surorin sannan akwai tasbihi ga Allah a cikin ainihin wato wannan surori guda biyu an gane ita kuma hal ataka hadithul ghashiya tana magana akan rugunsumi da masifar tashin kiyama hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع هكذا har zuwa ƙarshe so ma'anonin abin da ke cikin ayoyin yasa annabi yake son karanta su an samu wani sahabin annabi Muhammadu jama'a ya makale wa suratul qul huwallahu ahad ko suratul ikhlas wata rana sai annabi yana naɗa shi jagora na wata tafiya sai zama duk sallan da ya zo musu sai ya karanta kulhuwa musamman sallolin da ake menene karatu a bayyane a raka'ar farko ya karanta kulhuwa a raka'a ta biyu ma ya karanta kulhuwa to ashe wasu ba su ji daɗin haka ba ka san wasu so suke a kutsa cikin qur'ani a ta ɗebo ayoyi ba su san waɗannan ƙananan surorin a cikinsu alheri yake ba yanzu qul huwallahu ahad annabi ya ce ta'dilu sulusul qur'an tana dauke da ɗaya bisa uku na menene in ka karanta ta kabar ka karanta izo nawa izo 20 to dan Allah dan me zan tafi ina ta karanto izo 20 ga izo 20 a cikin minti biyu jama'a haka ne ko ba haka ba ga izo 20 a cikin minti biyu sakon 30 ka gama an baka ladanka ka kife kawai kai gaba abinka jama'a haka ne ko ba haka ba to amma sai wani ya ce wai he dai a kutsa can qur'ani a je a ɗebo ayoyi jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku so wannan mutum sai makale wa qul huwallahu duk sallar da ya zo sai ya karanta qul huwa a he wasu basu ji daɗi ba sai suka isimar magana tun da shugaba ne ka san su sahabbai suna da girmama shugabanci tun da shugaba ne annabi ne ya naɗo musu shi to ba za su iya mar inkari ba ba wanda zai yi magana ba ma tun da shi ma shugabanmu gaba ɗaya da shi ɗin ai annabi muhammadu ne sai da suka bari sai da aka dawo madina sai suka kai karar su gurin manzon Allah sai ya rasulullah wannan shugaban namu da kan mana bai mana adalci ba annabi ya ce me ya faru suka ce kawai ya makale wa qul huwallahu duk sallah qul huwallahu ka san in a Najeriya ne wani sai ya saka maka malam mai qul huwallahu haka ne ko ba haka ba ni akwai limaman da na sani wallahi saka an saka min suna saboda suran da suka makalewa ko ni nan sun saka min suna a wani guri amma ba zan faɗa muku ba kar ku fara zoliya ta da shi kwamanda ban saka wannan magana ba baba ibrahim ba ruwanka da maganar nan kai ma yau wadan na sai in za ka yi magana ni ma da suka samun suna ga su nan to in a najeriya ne sai a saka maka malam mai kulhu wallahu malam to shine sai annabi ya tambaye su me ya faru suka ce ya rike mana ya rike mu da qul huwallahu duk sallah qul huwallahu duk sallah qul huwallahu sai annabi ya ce ba matsala wane e zo mana me ya faru tsakaninka da wanda na hada ku tafiya yace ba abin da ne musu suka ce a yace a ka sun kawo karar ka cewa duk sallah kana karanta musu qul huwallahu yace gaskiya ne haka ne ina karantawa to me yasa kake son karanta qul huwallahu yace wallahi ni kuma saboda kadaita Allah da take yi ni kuma ina son tauhidi a rayuwata ina so in ji abin da duk yake kaɗe ta Allah da bauta shi yasa nake son kulhuwa sai na makale mata in ke karanta mata can annabi sai ya shiru alamun ana mar wahayi zuwa jimawa kaɗan annabi sai ya ce to Allah ya turo mala'ika jibrilu ya ce a gaya ma shi ma yana son ka kuma kuna son sa ku kuma kuna son kulhuwa Allah ku ka gani korafinsa ya zama masa alheri korafin da aka kawo kansa ya zama masa alheri so san kulhuwallahu da yake saboda ikhlasin da ke cikinta da tauhidin da ke cikinta ya sa duk sallah sai ya karanta ta sai Allah ya ce a gaya mar tun da yana son Allah yana so a kaɗe ta Allah da bauta to ma Allah yana son shi to kaga ko kai yanzu idan ka makale mata ko ka makale wa wata sura saboda wani abin da ka fahimta a cikinta na alheri kana son ta wallahi za Allah zai yiwu zai yiwu ya soka saboda wannan kawai bambancin ka da wancan shine labarin soyayyar Allah ba zai zo maka ba tunda mai kawo labarin baya duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana iya samun wannan matsayin kai ma an gane magana da kyau ko to kuma ku duba ku ga Allah mai rahama sai zama da wanda ya haddace Qur'ani da wanda bai haddace ba kulhuwa za ta wahalar da shi saboda kowa ya shiga cikin wannan alheri sai Allah ya saka wannan sura wannan darajar saboda kowa ya shiga sai dai kadai wanda ya sakaci Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu to wannan shine dan haka yace ya kasance yana karanta sabbi hisma rabbikal a'ala da kuma hal ataka hadithul ghashiya a ainihin wato sallolin idi da kuma sallar juma'a wa an ubay wa an ubaydillah bin abdullah qala kharaja umar yawm al-eid fa arsala ila abi waqid al-laythi bi ayyi shay'in kana an-nabi sallallahu alayhi wasallama yaqra'u fi mithli hadha al-yawm qala bi qaf waqtarabat as-sa'atu an karɓo daga ubaidullahi ɗan abdullahi ƙala ya ce kharaja umar yau mal'i umar ɗan khattabi ya fita zai ja mutane sallar idi na fata an fahimci magana umar ɗan khattabi ya fita zai ja mutane sallar idi fa'ar sala ila abi waƙidin laifi sai umar ya tura saƙo zuwa ga abi waƙidin laifi ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar yana tambayarsa bi ayyi shay'in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi mithli hadha al-yawm wanna sura ne annabi ya fiye maimaita karatunta a irin wannan rana ku duba Umar da tawazu'u jama'a Umar din nan yana daga cikin wanda suka makale wa manzon Allah jama'a duk inda annabi zai higa tare da ke ake shiga duk inda za a fita tare da ke ake fita amma sai gashi umar na tambaya akan wace sura annabi ke karantawa a ranar idi malamai suka ce shin umar bai sani ba ne yasa yake wannan tambayar tare da cewa ya lizunci manzan Allah a rayuwarsa amma yana tambaya akan bai sani ba ne suka ce a'a umar ba wai bai sani ba ne za ta iya yiwa bai sanin ba amma zai ba haka ba ne domin abu ne mai sauƙi ya zama bai sanin ba amma ba haka bane Umar yana ƙarin neman tabbaci ne akan abin da yake da sani a kansa an gane magana da ke ku don haka bari ya tambayi wasu sahabbai saboda ya zama abin da yake da tabbas a kansa lalle haka yake yan uwansa ma sahabbai sun tabbatar haka ne na fata an fahimci magana to shine ya aika a tambayi wannan to amma kuma akan samu sahabi jama'a akan samu sahabi ko umar ɗin ko wani daga cikin manyan sahabbai wani abin da kowa ya sani cikin sahabbai amma wallahi bai sani ba misali abdullahi dan abbas kaga dai ana masa taken da cewa shi habrul umma ne babban malami cikin sahabban manzan allah babban malamin fiqhu babban malamin hadisi babban malamin tafsiri har ma ana martake wa turjumanul qur'an wato babban wanda yafi iya sanin fassarar qur'ani wata rana sun tafiya da umar ɗin kuma har ilau da umar ɗin suka yi tafiya suna cikin tafiya sai umar ya ce da allah ɗan jira ni bari in kama ruwa sai umar ya koma gefe ya je ya kama ruwa sai ya dawo to ɗabi'a su ne daga sun kama ruwa to za su ɗaura menene alwala ba sa barin jikinsu ba alwala kuma haka ake so ka dani da kai duk mu kasance kana yin tsarki ka ɗauko ruwan da kai tsarki yi alwala da shi ka zauna da alwala sai umar ya zo ya tsugunna zai yi alwala sai abdullahi dan abbas ya ga ya samu wata dama da zai yi wa umar tambaya sai ke ce masa ni kan waɗanne mata ne cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da allah yake ce musu in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubu kuma inda za ku tuba zuwa ga allah ku sani dai hakika zukatan ku sun karkata ina fata an fahimci magana umar kafin ya bawa abdullahi dan abbas amsa sanda yi wata magana ta ta'ajjubi ya ce wajaban laka ya bina abbas ya ce amma ɗan abbas ka bani mamaki yaya kana babban malamin ƙur'ani kana babban malamin hadithi amma a ce baka san waɗannan matan ba waye ban gane ko kun fahimta ba ka haddace ƙur'ani ka iya tafsiri har annabi ya buga sitam a kanka cewa in ana neman tafsirin qur'ani na garari ya garau a zo a same ka amma ka ce min baka san suwaye matan da aka sauke wannan ayar a kansu ba abdullahi dan abu zai ce wallahi ban sani ba kuma da gaske bai sani ba me yasa haka ta faru malamai suka ce saboda Allah ya nuna maka duk karatunka wallahi sai ka ga ga wani guri nan ɗan ƙaramin guri na rantse da Allah ya ka kasa gane me ma'anar gurin duk karatunka don Allah ya nuna mu'ujizar littafinsa mu'ujizar ƙur'aninsa cewa koyaya ka kai ga iyawa da ƙwarewa to wata ran sai ya bada kai ina fata an gane yace wallahi ban sani ba yace huma aisha wa hafsa ai da aisha da hafsa ne wannan ayar ta sauka a kansu shine sai umar ya koro masa kissar yadda aka yi suka saba wa manzan allah ma'ana suka yi wani abu na kuskure wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗi ba har allah ya saukar da wannan aya cewa in tatuba ila allahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna allaha fa innahu wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin har zuwa karshen aya na fata an gane abin da yasa muka kawo wannan yanzu Umar ne ya tura a je a samu Abu Waqid laifi a tambaye shi wanne irin surori annabi ke karantawa a cikin sallar Idi yanzu muka karanta cewa yana karanta abin nan sabbi hisma rabbikal a'ala kuma yana karanta menene hal ataka hadithul gashiya to yanzu Umar yana tambaya ɗazu shi ne ya ba wa Abdullahi ɗan Abbas amsa akan cewa bai san waɗanne mata ne aka sauke waccan sura akan aya akan su ba yanzu kuma shi yake tambaya to wannan zai sa ka gane in dai addinin musulunci ne kar ka yadda ka yi ikirarin cewa ka san komai a cikinsa ka san akwai wasu hattaki ake masa wai salma shi ita duk abin da ka ga dama ka tambaya za a baka amsa salma shi ita komai ka tambaya zai baka amsa wannan matsala ce wallahi mutum ya kwantar da kansa kawai ya nemi ilimi abin da ya sani ya karantar abin da bai sani ba ya wuce wannan shine gaskiyar magana amma kutsawa addini da faɗin maganganu waɗanda suke gasu ga kamar su waɗanda baka da ilimi a kansu wallahi tallahi ba daidai bane kuma zai ja maka matsala tsakaninka da ubangijinka saboda hi qur'ani ko ba kamar ababiyo bane ko a1 english ina fata an fahimci magana eh ba kamar su bane ko new mathematics wane ne wane ne wane ne ba irin su bane shi can zaka iya yin ƙarya maka kwana lafiya turanci kuma kowa yana da fatawarsa a turanci abinda wane yayi da haka sentence din yake wane kuma zai ce ƙarya ne ba haka bane kuma na san ma daidai ne haka ne ko ba haka ba to shi qur'ani ba haka yake ba idan aka ce kaza ne to babu wani kuma a zawo a ce ba kaza bane a haka ayat take eh haka ne to ba wani magana kuma abun nan a haka fassara take eh to ba wanda zai zo kuma ya ce ba haka bane ba an gane maganar da ke ku so ka tsaya ka fahimce shi ka karanta shi yadda Allah ya saukar da shi amma in ba haka ba in ka ce zaka kutsa mar irin yadda ake kutsa wa sauran littattafai na na al'amarin rayuwa to lalle kuwa za ka yi tabar gaza a cikinsa Allah ya sauwaƙi Allah ya yayi don haka yake cewa a sai shi abu waƙidin lais ya gaya wa umar cewa ya ƙara'u fi a ƙala bi ƙaf yana karanta ƙaf wal ƙur'an majid kenan kaga kenan an samu ƙari bayan abin nan hal ataka bayan sabbi hisma rabbikal a'ala annabi yana karanta suratu qaf wa qatarabati wa qatarabat kuma yana karanta iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar suratul mene suratul qamar ko ina fata an fahimta sannan yana karanta suratul qaf to waɗannan duka surori ne guda hudu wanda duk wacce ka ɗauka a ciki kai ba ma karanta su ba annabi har hudu ba yana yi wa mutane da su ina fata an gane amma kamar yadda muka ce in kai hafizin qur'ani ne ko kuma ka iya karatun qur'ani mai kyau duk inda ka ɗauko a ƙur'ani ka karanta wa mutane musamman idan Allah ya maka hikima a ce hudubar da kai wa mutane misali sai ka ɗauko wasu ayoyin da suke da alaƙa da hudubar da kai sai ka karanta su a sallah fadhalika ahsan wannan abu ne mai kyau kuma duk ɗalibin ilimi idan yana sauraron ka zai ƙaru saboda kayi huduba akan tsoron Allah ina fata an gane misali zan bayar sai kuma ka ɗauko ayoyi da suke magana a kan tsoron Allah na fata an fahimta to wannan abu ne wanda yake ƙara nuna ƙwarewarka a matsayinka na malami da kuma sanin da Allah ya ma da ilimin da Allah ya maka wannan idan kai haka babu laifi wanda kuma duk ya zama ɗalibin ilimi ɗan uwanka in ya ji ka wato zai gane cewa lalle malamin nan ya san me yake yi wannan babu laifi amma idan kai hudubar sai kuma ka ɗauko sura ɗaya daga cikin surorin nan ka karanta wa mutane to wannan duka shi ma babu laifi domin ya yi daidai da sunnar manzon Allah yan uwa za mu dakata anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu a cikin ladan wannan muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe a ko karancin ilimi da bincike da ni da ko Allah shi yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya ne to da bismillah